للإيمان ويفزل عن الكفر والطغيان وأشهد أن لا إله إلا الله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بنصري والبرهان صلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله واسألوه الثبات على الإيمان لا شك أن الإيمان نور يقذفه الله في قلوب العبد قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نوره من ربه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام والإيمان منة من الله على عبده قال تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين والإيمان اعتقاد وعمل كما قال إمام الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه وقر في القلوب وصدقته الأعمال ولذلك عرفه أهل السنة والجماعة بأنه قول بلسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمآسي وهو بهذا الاعتبار ضمانه الثبات في مواقف الامتحان ومركب النجاة في طوفان الفتنة وأمواج المحن وقد ألق الله على الإيمان خيرات كثيرة آجلة وآجلة ورتب عليه توفير الأمن والهداية في الدنيا والآخرة حيث قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كما رتب الله عليه حصول الحياة الطبيعة أو طيبة حصول الحياة الطيبة وتوفر أدر الحسن حيث قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقد تكفل الله بالدفاع من أهل الإيمان خاصة حيث قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا والإيمان الذي هذه ميزته ذوي الأركان الستة وذو شعب تزيد على سبعين شعبة قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بدء وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعب من شعبة من الإيمان إن الإيمان بأركانه ستة وحدة متكاملة يشمل كل ما يجب الإيمان به ولا يكفى الإيمان ببعض هذه الأركان دون بعض حيث قال تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسوله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يترك عباده بدون اختيار يميز الصادق في إيمانه من الكذب المنافق حيث قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وهنا يظهر فرق بين المواقف أهل الإيمان وأهل النفاق والكفران وسنعرض هنا جملة من تلك المواقف كما بينها القرآن الكريم ومن ذلك موقف الفريقين عندما يدعو الله عندما يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فيما تنازعوا فيه قال الله تعالى عن موقف المنافقين ويقول ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق ياتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ثم بين سبحانه موقف المؤمنين عندما يدعو إلى حكم الله ورسوله فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون هذا موقف فريقين عندما يدائيان المعتزلة المؤمنون يريدون حكم الله ورسوله فيها سواء كان لهم أو, أو عليهم والمنافقون إنما يريدون حكم الله ورسوله, ورسوله فيما إذا كان لهم أما إذا كان عليهم فإنهم يهربون إلى حكم التابوت ليقسلهم من الحكم من حكم الله اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انا نسالك بكل اسم هو سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من احدا من من خلقك او استعصرته في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية وعليكم wannan kutuba tana magana ne akan ƴaƴaye da za a yanka masu zaƙi masu ɗanɗano dangane da abin da ya shafi imani da bambanci tsakanin muminai da kuma waɗanda suke munafukai cikin abin da Allah da manzansa suka kawo cikin alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam godiya ta tabbata ga Allah wanda ya yi kyauta wanda yake yin kyauta ga wanda ya so wajen shiriyarsa da imani yake kuma taɓar da waɗanda suke kafirai da masu ƙetare iyaka na shaida babu abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah inda yake cewa a cikin ƙur'anin Allah wayanda suke sammai da ƙasai suna tambayar Allah dukkaninsu a cikin al'amura suna tambayarsa ne dangane da abin da ya shafar rayuwarsu shi kuma Allah kowane lokaci a cikin sha'aninsa yake kowane lokaci yana cikin aikinsa na shaida cewa annabi Muhammad bawansa ne manzansa ne wanda aka karfafe shi da cin nasara da kuma hujjoji masu ƙarfi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kan bawansa annabi Muhammad da shi da alayensa da sahabbansa da wayanda suka biyo bayansa da kyautatawa bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku roki Allah tabbata a bisa imaninku babu kokonto lalle shi imani fa haske ne haske ne da yake tabbatuwa a cikin zukatanmu bawa ko zukatan muminai inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa shin zaka haɗa wanda Allah ya buɗe da ƙirjinsa da musulunci da kuma haske shine alkur'ani da sunnar manzon Allah zuwa ga shiryar da shi zuwa ga Allah da wanda Allah bai masa haka ba za ka haɗa su ba za su haɗu ba shi Allah maɗaukakin sarki yake cewa duk wanda Allah yake nufinsa da shiriya to zai shiryar da ƙirjinsa ne zuwa ga musulunci ma'ana zai shiryar da shi ne zuwa ga addinin Allah shi imani fa baiwa ce daga Allah akan bayinsa don haka ne ma Allah maɗaukakin sarki yake cewa Allah ya yi wa ku gode wa Allah da ya yi muku baiwa da ya shiryar da ku dangane da imani amma idan kun kasance ku masu gaskatawa ne shi imani ƙudircewa ne sa'annan aiki ne kamar yadda imamu hassan albasari Allah yadda da shi yake cewa shi fa imani ba cewa ni mumini ba ne ba kawai buri ne da cika baki da faɗa kawai cewa ni musulmi ne ni mumini ba ne a'a shi dai imani tabbatuwa ne tabbatar da shi ne a cikin zukata da kuma yin aiki da shi saboda haka ne ma malamai na ahlus sunna suka yi ta'arifin imani da cewa shi faɗi ne a baki faɗi ne a baki da kuma ƙudircewa a zuciya da kuma aiki da gabbai imani ya tattara waɗannan abubuwa guda uku dole ka furta a bakinka dole ka kulle a cikin zuciyarka dole ne kuma a ganshi a aiki idan kai idan ka cire ɗaya daga cikin waɗannan guda uku to har yanzu imaninka akwai saura kuma malamai suka tabbatar cewa shi imani yana ƙaruwa yana ƙaruwa ne tare da ƙaruwar aikin ɗa'a daga lokacin da ka faɗaɗa aikin yi wa Allah ɗa'a wajen sada zumunci da yin abubuwa na nafila da dagewa da farilla da dogewa a kai to imaninka zai zamanto yana ƙaruwa sa'annan yana raguwa yana raguwa ne kuma da yin saba wa Allah in dai za ka saba wa Allah to imaninka yana raguwa shi yasa aka ce mai zina ba zai yi zina ba a lokacin yana da imani hakanan mai sata ba zai yi sata ba a lokacin yana da imani zai yi sata ne lokacin da aka cire masa imaninsa sai je yi sata zai yi zina ne lokacin da aka cire masa imaninsa sai je yi zina kenan kaga idan ka rantse da Allah ka ce lokacin da barawo yake aikin sata a lokacin shi ba musulmi bane ba za ka yi kafara ba hakanan idan ka rantse lokacin da mazinaci yake zina a daidai wannan lokacin shi ba mumini bane shi ba musulmi bane ba za ka yi kafara ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa mazinaci ba zai yi zina ba lokacin da yake zina yana da imani haka nan barawo ba zai sata ba a lokacin da yake sata yana da imani sai an cire imaninsa sannan ya je yi to kaga dai karuwar barnarka raguwar imaninka kana aikin barna kana sabawa Allah imaninka yana raguwa Allah ubangiji yake yi saboda haka ne ma ake buƙatar mutane su tabbatu dangane da imaninsu sa'annan lallai ana rataye imani ne ko kuma imani ya tattaro abubuwa masu yawa waɗanda suke a nan duniya da lahira kuma shi wani mataki ne da yake cikawa mumini ya zama ya samu nutsuwa ya samu shiryuwa a nan duniya da kuma nan lahira inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa su ne waɗanda suka yi imani allazi na amanu wa lam yalbisu imanin bi zulmin waɗanda suka yi imani kuma ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba malamai suka ce a zulmu anan shine a shirku waɗanda ba su cuɗanya imaninsu da shirka ba to ulaika humul am wayannan sune amintattu sune masu imani sun aminta kuma sune shiryayyu kamar yadda aka kawo matakai da zai sadu ga wanda ya imani zuwa ga rayuwa wacce take mai dadi da kuma lada wanda yake kyakkyawa yanda Allah madaukakin sarki yake cewa lalle wanda ya aikata aiki kyakkyawa a cikinku namiji ne shi ko kuma mace ce yana alhalin mai imani to lallai za mu rayar da shi rayuwa wacce take da daɗa sa'annan kuma za mu saka musu ladaddakinsu da mafi kyan abinda suka kasance sun aikata sa'annan shi imani yana tunkuɗewa mai shi dukkanin al'amura wayanda suke muna ne domin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yake cewa Allah yana dafawa waɗanda suka kasance sun yi imani ma'ana duk wani abin da zai zo ya same ka ma damar kana da imani wanda zai cutar da kai to sai Allah ya tunkuɗe maka wannan abu Allah ya taimake ka a kansa shi kuma imani shine wata hanya da ake tantancewa da wasu rukunai guda shida da wasu yankoki wanda suke karuwa a bisa abubuwa guda saba'in ana a bisa yankuna yankuna guda saba'in yadda Allah maɗauki yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi imani shine kai imani da Allah kai imani da mala'ikun Allah kai imani da littattafan da aka saukar kai imani da manzan Allah da manzannin Allah kuma kai imani da ranar lahira kuma kai imani da kaddara kyakkyawa ko mummuna muna yin imani kan tabbas da kyakkyawar kaddara shi ma wani lokacin amma mummuna kan wannan abu ne mai wahala shi yasa malamai a daidai wannan gabar suke cewa wani lokacin sai kaga shawa ma a wancan lokacin sun fi mu imani wayanda su fa ga manzon Allah a cikin su ya kira su sun ce ba za su zo ba amma idan suka hau kwalakwale ya fara tangal tangal a cikin teku sai su kira Allah saboda sun san babu mai tsiratar da su a wannan musibar sai Allah amma mu kuma idan mutum ya yi kuɗi sai ya manta da Allah idan mutum ya samu lafiya sai ya manta da Allah idan mutum ya samu ɗaukaka sai ya manta da Allah idan mutum ya zama kaza ya zama kaza sai ya manta da Allah sai ya ga kamar shiwayensa ne ko dabararsa ta bashi kaga idan ka hada da wannan da wancan sai ya ga cewa a wancan lokacin su idan wahala ta same su Allah suke koma idan daɗi ya same su kuma sai su kafirce mu kuma wahalar in ta same mu sai mu kafirce wa Allah mutum ne za ga rashin lafiya zazzabi ko wata cuta ta kama shi sai ya danganta wani ne masa karayar arziki ya same shi ai masifa ce ko sai ce wani ne hannu aka sa masa kaza ne ya same shi sai ce kaza akai kaza ne sai amai sai ce su kuma maimakon masiba ta same su koma zuwa ga Allah kai kuma masiba ta same ka kai kuma ka koma zuwa ga wani Allah Allah ya kiyaye shi imani in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana da yankuna guda saba'in mafi girman yankunan daga ciki mafi girman yankin daga ciki shi ne faɗin la'ilaha illallah mafi ƙanƙanta daga ciki shi ne kawar da abin cutarwa daga kan hanya sannan kunya wani yanki ne daga imani kunya wani yanki ne daga imani duk mutumin da ya rasa kunya ya rasa wani ɓangare na imaninsa duk mutumin da ya ba shi da kunya idansa garau yake baya ganin kimar kowa ma'ana baya jin shakkar kowa abin da ya ga dama zai a idda ya ga dama zai to wannan ya rasa wani bangare na imaninsa Allah ubangiji ya kiyaye shi imani rukunoni ne guda shida wanda suke cikakku dukkaninsu sun tattaro abin da ya shafi imani inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa lallai waɗanda suka kafurce wa Allah suka kafurce wa manzannin Allah kuma suna nufin su bambance tsakanin manzanni da Allah kuma suna cewa sun imani da wani shashi na abin da aka saukar sun kafurcewa wani shashi na abin da aka saukar suna nufin cewa tsakanin nan da nan su samu wata hanya a tsakiya su bi to irin wa'annan su ne kafirai tsantsa kuma Allah ya tanada musu azaba wacce take ta wulakanci ma wa'anda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzannin Allah ba su bambance wani abu tsakanin Allah da manzansa ba to irin wayannan mutanen kuma da sannu Allah zai sakanka musu da ladansu a wajensa domin Allah ya kasance mai gafara kuma mai jin kai yana daga cikin hikima ta Allah subhanahu wata'ala da ya bar bayi da bai bar bayi ba ba tare da sun yi wa kansu zaɓi ba idan ka zaɓar wa kanka ka zama mutumin kirki ka yi imani sai ka zama mai imani ka zama mutumin kirki idan ka zama dama ka zama makaryaci ka zama munafiki mai kafircewa Allah sai Allah ya barka da zaɓinka don haka ne ma Allah madaukakin sarki yake cewa mutane sun yi suna tsammani ne za a bar su su ce sun yi imani sa'annan kuma ba tare da an jarabe su ba a'a ba dama kayan imani dole a cikin imaninka sai an jarrabe ka shine Allah madaukakin sarki yake cewa lallai fa haƙiƙa an jarrabci waɗanda suka zo gabaninku kafin ku wasu sun zo su ma kuma an jarrabe su a cikin imaninsu dan me dan Allah ya san su wane ne za su gaskata shi su imani da shi kuma su wane ne za su ƙaryata dangane da abin da Allah ya saukar ce anan ana bambantawa ne tsakanin matsayar masu imani da kuma matsaya na munafukai ko kafirai daga cikin haka akwai matsaya tsakanin bambanci tsakanin matsayar kafirai da kuma matsayar wayanda suke masu imani ta yadda ake kira ga wayanda wayanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya yi kira zuwa gare su zuwa ga su bi Allah su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su zo Allah da manzansa ya yi hukunci a tsakaninsu cikin abin da suke jayayya a kansa Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki yake cewa sai ka ji abin da suke cewa su munafikai idan Allah ya kira su zuwa su zo su bi Allah su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su zo su bi hukuncin Allah su bi hukuncin manzan Allah sai ka ji suna cewa suna cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da manzannin Allah kuma sun yadda sun yi da'a dangane da abin da Allah ya zo da shi da abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi a matsayin ɗan aikar Allah amma duk da wannan maganar da suka faɗa a baki sai ka samu wasu daga cikinsu suna juya baya wasu ɓangare daga cikinsu suna juya baya dangane da wannan maganar da suka faɗa to irin waɗannan masu juya baya su fa ba muminai ne bane dan Allah ya kiran su zuwa ga Allah zuwa ga manzan Allah dan yayi hukunci a tsakaninsu sai ka ga wani ɓangare daga cikinsu suna juya ba ma'ana suna kawar da kai dangane da abin da Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka kira zuwa gare shi. Wani babban abin kuma shi ne, idan ya zamanto abu ne da ya shafe su, da suke so a yi, sai su zo wajen Allah da manzan Allah suna masu ladabi da kaskantar da kai domin su samu wannan abin da suke so a gurin Allah da kuma gurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Sai Allah yake cewa to shin zukatansu akwai ciwo ne ko kuma dai suna jin tsoron cewa Allah zai zalunce su ne to ka sanar da su fa su su ne azzalimai sai Allah ya bayyana madaukakin sarki matsayar muminai a lokacin da suke kira da ake kiransu zuwa ga hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah madaukakin sarki ke cewa su dai faɗin muminai idan an kira su izuwa ga Allah, izuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, ma'ana Allah ya kira su manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kira su don izuwa ga wani hukunci da ya saukar sai su dinga cewa mun ji kuma mun yi biyayya, mun ji kuma mun amince, irin waɗannan fa su ne masu cin rabo a ranar lahira. Ce wannan ita ce matsaya tsakankanin waɗannan matsayoyi guda biyu tsakanin matsayar muminai da matsayar kuma waɗanda suke ba muminai ba idan aka kira kowanne zuwa ga wani hukunci na shari'a to za ka ga waɗanda zukatansu akwai maimaituwa na kalmar imani da yadda da hukunci da imani su ne muminai sai ga suna nufin zuwa ga hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da yadda da wannan hukuncin ko a kansu yake ko su za a yi wa ko kuma su za a hukunta ma'ana waninsu za a hukunta ko kansu za a hukunta ko kuma su ne suka kawo ƙara a hukunta wani ko kuma su ne za a hukunta sun yarda da abin da Allah ya faɗa sun yarda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda imaninsu da Allah saboda imaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma waɗanda suke munafukai idan ya kasance an nufice su da wani hukunci na Allah da hukunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da suka kasance a gare su nasu ne suke buƙatar a yi musu hukunci da shi sai su ki ba za su yadda ba ai mana sai su so su amince saboda su ne suke da'awa a zo a musu hukunci da wannan abu su suke so a zo a karɓa musu haƙƙinsu idan haƙƙinsu za a karɓa musu za a yi hukunci da abin da Allah ya saukar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to sai su yadda amma idan ya kasance su za a yi wa hukunci to kaga sai su gudu sai su tafi zuwa ga ɗagutai zuwa neman tsaraitaka ma'ana tsira ga wannan abin da aka kira su zuwa gare shi za a yi musu hukunci da shi sai su gudu su bar Allah su bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana imani dai jama'a mu sani yana ƙaruwa yana raguwa ƙaruwarsa shine mu doge da yin aikin ɗa'a idan muka doge da yin aikin ɗa'a kullum imanin mu zai ƙaru idan kuma muka koma zuwa ga aikin sabo to kullun imanin mu zai tawaya za a waye gari kana sabo kana sabo kana sabo zaka waye gari kullun kana sabo imanin kana raguwa har ka zo ka rasa imani baka baka sani ba idan kuma ka kasance kana aikin ibada kana kyautatawa kana sada zumunci kana dukkanin aikin da'at sai zamanto imaninka yana karuwa yana karuwa har ya zamanto ka zama mai haƙƙal imani baka sani ba wannan kuma shine abin da muke fata muna roƙon Allah Allah ya amintar da mu a wannan gari Allah ubangiji ya cinci lamuran mu gaba daya Allah muna roƙon ka duk abin da zai kawo mana ya kawar da imanin mu ubangiji Allah ka raba mu da shi ya Allah duk abin da zai zama sanadiyar karuwar imanin mu ubangiji Allah ka sa mu zamanto masu aikata shi ya Allah muna roƙon ka ka shiryar da mu ka shiryar da zuri'ar mu ya Allah muna roƙonka ka shiryar da mu ka shiryar da zuri'ar mu ya Allah muna roƙonka ka hana zuri'ar mu lalacewa ya Allah dukkanin barazana da musulmai suke fuskanta a ko ina suke a faɗin duniya ya Allah muna roƙonka kai ne bayi kai ne kai ne kai ne mahaddacin su kai ne kake kirkirar komai ya Allah dukkanin al'amura a hannunka suke ya Allah ka amintar da su ya Allah muna roƙonka ya Allah muna roƙonka wannan rayuwa da muke ciki ya Allah muna roƙonka kai ne mai sarrafa ya Allah ka sarrafa rayuwar mu ta zama kyakkyawa ta zama mai daɗi ya Allah ka ruskantar da mu da zuwa bayan ka salihai ya Allah ka raba mu da abin da zai lalata rayuwar mu ka raba mu da abin da zai kwace mana imanin mu ya Allah ka tabbatar da imanin mu ya Allah ya Allah ka sa mu sunnar manzon ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mu ila salatikum yarhamukumullah